بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barka mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ita ce yammacin sha ɗaya ga watan ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha shida ga watan biyar shekarar bature dubu biyu da goma sha tara wannan shine darasi na ɗari da shida a cikin jeren giyar darussa da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talibin wanda yake a wannan yankin anguwa wanda aka fi sani da anguwan madaci a garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu kuma ya datar da mu abin da yake daidai idan jama'a masu bibiyan mu manta ba a jiya muka karkare tafsirin suratul tariq a inda yau insha Allah za mu shiga tafsirin suratul a'la ko kuma suratu sabbih ina fata an gane kafin mu shiga cikin darasin za mu saurari ayoyin wannan sura insha Allah kamar kullum Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Allah ya samu dace wannan sura da farko dai malamai sun kai sun komo wajen wato tabbatar da suran a ina ne aka saukar da ita shin sura ce wadda aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin hijira ko ko sura ce da aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira ta yadda surar za ta zama sura makkiya ko kuwa madaniya malaman da suka yi bayanin cewa sura ce madaniya suka kawo dalili akan ayoyin da suka zo a ƙarshen sura faɗin Allah madaukakin sarki qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla suka ce wannan aya ya zo ne yana bayani dangane da zakkan kono da ake fitarwa a wannan irin ainihin wato wata da ake azumin Ramadan. Idan ya rage kwanaki biyu ko ɗaya ko kuma safiyar watan shawwal ɗaya kenan ga watan shawwal ranar da za a yi ƙaramin sallah to akwai zakkan kono da shari'a musulunci ta shari'a ta fitarwa wanda za mu zo mu tattauna game da shi insha Allahu sannan mu dan tattauna wasu matsaloli da suke da alaka da fitar da zakkan kono to wannan zakkar da ayan nan ta zo ko wannan surar ta yi bayani shi shine Allah yake cewa qad aflaha man tazakka sai Allah yake wa zakara isma rabbihi fa salla ya ambaci sunan Allah yayi salla malamai suka ce ambatan sunan Allah anan shine kabarbarin nan da ake yi a sallah karama kafin a aini wato cika da sallan da ake yi kaga idan muka fahimci wannan lallai surar ta yi bayani game da zakatul fitri kuma ta yi bayani game da sallar idi karama haka ne to sanin kowa ne cewa waɗannan ibadoji ba a shar'anta su ba sai bayan da manzon Allah ya hijira jama'a kun fahimta kenan wannan dalili ne akan suran an saukar da suran a ina an saukar a madina kenan kenan sura ce madaniya haka wasu malamai suka faɗi kama al-imamu dhahak ko kuma malam sufyanu ko wani su ina fatan an gani wasu malamai waɗanda su ne mafiya yawa jumhurin malamai suka ce a wannan sura sura ce makkiya ma'ana an saukarwa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama gabani ya hijira ya koma madina menene nasa dalilan su ne wanda alimamu ibn kafir shi ma ya goyi baya zai fara kawo dalilin kamar haka malam ya ce wahiya makkiya wannan sura sura ce makkiya dalilu ala zalika dalilin da zai karfafa cewa suran an saukarwa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bayan hijira ma rawahu al-bukhari hadisi ne al-imam al-bukhari Allah ya kara mushi rahma ya ruwaita al-imam al-bukhari yace حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم صحابي براء بن عازم هو يسمى براء أنصاري نيكو يكي بعد الأباري تيوا أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara isowa garin Madina ma'ana a lokacin da annabi ya fara ba sahabbai umarni cewa su hijira su dawo madina wane ne sahabin farko wanda ya zo garin madina shine barawo dan azumi yake cewa shine mus'ab ibn umair Allah ya kara mushi yadda sahabi mus'ab dan umair yana daga cikin sahabban da suka fara yin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama yace su taho garin madina har za mu zo mu ji da ya iso garin madina shi ya zama wato mai isar da saƙon manzan Allah kafin zuwan manzan Allah shi ya rika karantar da karatun alkur'ani yana musu sallar juma'a yana musu ainihin wato limanci ina fata an gane to a shahid da zamu zo mu ji a cikin wannan hadisi shine daga cikin surorin da Mus'ab ya karantar da su kafin zuwan manzan Allah akwai suratul a'la ina fata an gane kenan in har Mus'ab ya karantar da su suratul a'la a ina ya koyo karatun sura a makka kenan yaushe aka saukarwa da manzan Allah sura kenan a makka kenan sura ce makkiya ina fata kuna fahimta gashi yake cewa wabnu ummi maktum ma'ana da kuma sahabi ibnu ummi maktum sune waɗanda suka fara iso gare mu garin madina faja'ala yuqri'ani alqur'ana kun gani ko sai suka kasance suna koya mana karatun alqur'ani thumma ja'a ammaru wa bilalu wa sa'adu daga nan sai sauran sahabbai su ma suka ci gaba da isowa tawagan Ammar dan Yasir Bilal bin Abi Rabaha Sa'adu bin Abi Waqqas Allah ya kara musu yadda waɗannan sune al-muhajiruna kenan as-sabiquna al-awwaluna suka iso garin Madina su ma bayan waɗannan tawagan sai tawagan manya ɗiban fari thumma ja'a Umar ibn al-Khattab sai ga Umar dan Khattab shi ma ya iso a lokacin da ya tashi isowa fi ishirina ya iso ne cikin tawagan sahabbai ashirin wanda suka kamo hanyar madina domin kafin tasowan umar sanda ake yi da lambo in za a yi hijira a taho madina dole sai dai mutum ɗaya biyu ba dama a yi zuga domin in aka yi zuga to za a gane cewa wasu mutane suna gudun garin nan suna ƙaura to ƙurai shawa mushirkan maka za su bi su je su hallaka su amma a lokacin da umar zai yi nashi tafiya harshe da ya yi yace jama'a yau Umar zai tafi Madina wadda di yake son uwar shi ta haifi wani ya biyo shi hanya manya ke ina dan fahimta dan haka Umar yayi shela aka samu sahabbai suka ce to mu ma za mu raka ka tunda wannan tafiya akwai dan aminci aminci yasa Umar ya dibo zuga mutane 20 aka dau amma kaji farko Mus'ab ne dan Umair da shi da Ibnu Ummi Maktum sata hanya suke suna suna waje jama'a fahimta ko Allah ya kara musu yadda baki daya to bayan waɗannan tawaga sun ci gaba da ainihin wato tahowa albara'u dan azibin Allah ya kara musu yadda yake thumma jaa annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai tawagan manzon Allah wani kaya sai amai sai ga manzon Allah da shi da babban abokin shi Abu Bakr Siddiq Allah ya kara musu yadda su ma sai suka iso albara'u yace fama ra'aitu ahlal madina farihu bi shay'in فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون yace ranan da ko muka ji labarin manzon Allah ya iso Madina ban taba ganin mutanen garin Madina sun shiga cikin farin ciki da murna da annuri da annashuwa ba irin murnan da suka yi a zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kafin manzon Allah ya iso waɗannan sahabban da suka yi ta isowa suna ta ba su labarin cewa annabi ya ce mu gaya muku yana nan isowa manzon Allah ya ce mu gaya muku yana nan tahowa amma Allah bai ba shi izini ba tukuna shi ko manzon Allah ba zai taho ba kafin Allah ya mishi umarni ana nan kuwa sai Allah ya mishi umarni cewa to shi ma ya bar garin Makka ya taho Madina to sun dade suna tsammatin isowar manzon Allah har sai da ya kai ga sun daina kwana a gidajensu sai su je su kuni a bakin boda ana ta leƙe wai annabi ba zai zo ba sai an gara na ya fada sai sai to yau dai bai iso ba sai kowa ya koma gida haka suka rinka yi har sai da suka cire rai cewa to kila ba cikin kwanakin nan bane ana cikin wannan yanayi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sun bayyana wani ba kauye ne yake kan dabban shi ma'ana wani wanda yake cikin ƙauyukan Madina ya hango manzon Allah da Abubakar ya tabbatar shine sai ya danno a guje yana ihu yana cewa ya ku mutanen Yathrib haka ake kiran garin Madina a farkon lokaci ga bakon naku da kuke tsammata gayi nan ya taho kafin ka ce wata wata aishi kenan sai kowa ya fara rufe rufan shago kowa ya fara dawowa daga ma'aikata kowa ya fito daga gida ana zuwa ana taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarau dan azib Allah ya kara mushi yadda yace har sai da naga yara kanana suna tafiya a guje za su je su tarbo manzon Allah ranan an ga abun farin ciki a garin Madina su Anas kuwa su ne ‘yan jarida, ina fata an fahimta, su ne alwala'ida da sibiyana ɗin da ake magana, su ne ‘yan gaba-gaba suka je suka yi rahoto, ce sa a ranar da manzan Allah ya rasu, sallallahu Alaihi wa sallama, ko mai farko zai yi ƙarshe ko? Anas ya ce, ban ƙara ganin an shiga irin baƙin cikin da aka shiga a wannan ranar ba. Ma'ana yadda garin Madina ya haske a lokacin da manzan Allah ya shigo cikinta, sai garin ya dawo ya duhu ranar da aka ji labarin manzan Allah ya rasu. sallallahu alaihi wa alihi wasallama a shayi sai ga tawagan manzon Allah shi ma ya iso mutane suka cika da murna ya kuluna bara'u dan azumi yace mutane suka rinka cewa hadha rasulullah jama'a manzon Allah ya iso qad jaa fama jaa hatta qara'at sabbi isma rabbikal a'la kun ga mahallin shahid kenan yace mutane suka cika garin Madina kawai sai iya wato maganan da kake ji kenan jaa rasulullah haza rasulullah abinda kawai ake ji kenan jama'a fahimci wannan da kyau ko yace to kafin manzon Allah ya iso sai da aka karantar da mu sabbih isma rabbikal a'la kaga tunda an karantar da su sabbih isma rabbikal a'la ya nuna cewa an riga an saukar da sura kafin an yi wato manzon Allah ya hijira ya kawo Madina so wannan dalili ne mai karfi wanda yake tabbatar da cewa lalle wannan sura sura ce mai kiya ina fatan jama'a an gane malam yake bara'u yace fi suwarin misliha wato da wannan sura da wasu surori makamantanta an riga an koyar da musu ina fata an gane Allah ya sa mu dace sai ainihin wato wani hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar akwai wani hadisi da ya kawo a kasa nan sai dai hadisi na wanda bai inganta ba da haka ba ma ainihin wato bukatan karanta shi sai ya ce wa qala al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad ya kara fitar da riwaya a musnad din shi yake cewa حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية daga cikin falala da darajojin wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda sahabi An-Nu'man dan Bashir ya bada labari cewa annabi ya karanta wannan sura a sallolin idi ma'ana aka je sallar idi wannan suran na daga cikin surorin da annabi yake ba da kulawa wajen karanta su a sallar idi an fahimta ko da wannan suran da kuma suratu hal ataka hadisul gashiya suran da ke biye da shi kenan ko za mu zo kan wannan sura shi ma insha Allah sai ya ce wa in wafaka yawmal jumu'a qara'ahuma jami'an wani abun sha'awa shine idan ranar idi ya dace da ranar juma'a manzan Allah zai karanta suran a ainihin wato sallar idi in aka zo juma'a kuma sai ya ƙara karantawa kaga ashe suran manzan Allah ya ba suran kulawa kwarai da gaske ina fata an gane sai kuma riwaya da ainihin wato al-Imam Tirmidhi shi ma ya fitar haka al-Imam Muslim da wasu malamai su ma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana karanta wannan sura a ranar juma'a ina fatan an gane musamman idan juma'a ta haɗe da ainihin wato sallar idi jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to menene wannan suran ke karantar da mu Allah madaukakin sarki ce bismillahir rahmanir rahim ba'da isti'aza kenan domin karatun Qur'ani sai yi isti'aza ana ran ma yau bai isti'aza ba ko ya ne azumi ne ina fata an gani eh za karata Qur'ana ko fasta'iz billah to amma kowace sura a cikin surorin Al-Qur'ani to ana fara shi ne da bismillahir rahmanir rahim ina fatan jama'a an gani Allah madaukakin sarki ce sabbih isma rabbikal a'la to akwai wani gyara da tambihi da malamai suke yi musamman ga mu da muke ajamawa ko kuma 'yan arewaci na ainihin wato wannan ƙasa ko in ce hausawa mukan kira wannan sura da suratu sabbi kuskure ne da ake ce mata suratu sabbi domin kalman sabbi a larabci to yana nufin zagi ina fata an gane so in ka so ka faɗi sunan surar da farkon harafin da ya fara ta sai ka ce suratu sabbih ba suratu sabbi ba an fahimci bambancin ko yawwa dan haka suratu sabbih ne ba suratu sabbi ba amma kaga suratu sabbi shi kowa ke cewa ko saboda abin da yasa ake kiran shi da suratu sabbih suran ya zo ne da umarni da cewa ka tsarkake sunan Allah shine in ka ce wa mutum sabbih tsarkake Allah ina fata an gane za mu zo mu ji kamar yadda suran yayi umarni kuwa annabi ya rinka yin aiki da wannan umarnin shi yasa duk sanda manzon Allah ya karanta wannan sura yana cewa sabbih isma rabbikal a'la tsarkake sunan ubangijinka madaukaki kafin annabi ya ci gaba da aya na gaba sai ya tsaya ya ce subhana rabbiyal a'la wannan na daga cikin sunnonin da mutane suka jahilce su ko kuma suka guje su a cikin waɗannan zamunna in zaka karanta wannan surar ko kuma ka ji ana tilawan wannan sura kada ka bari ka ƙetare wannan ayan ba tare da ka girmama sunan Allah ba ko mun fahimta a cikin sallah ne ko a wajen sallah da haka kana cewa sabbi isma rabbikal a'la sai ka dan saurara ka dan sai ka ce subhana rabbiyal a'la jama'a an fahimta ko daga nan sai ka ci gaba da karatunka allazi khalaqa fa sawwa har zuwa karshe za mu zo mu ji hadisai da ainihin al-imam ibn kathir zai kawo wanda yake tabbatar da wannan haka manzan Allah ya yi haka sahabbai da suka biyo bayan shi suka yi wannan ya tabbatar da cewa sunna ce kenan wadda take gudanuwa Allah ya sa mu dace Allah ya ce allazi khalaqa fasawwa ubangiji da aka ce ka girmama sunan shi madaukaki shine wanda ya halitta kuma ya tsara halittar komai Allahu akbar tabarakallahu ahsanul khaliqin jama'a ka tsaya ka kalli halittar duk abin da Allah ya halitta za ka ga yadda wannan abin yake haka ya dace da shi da za a sauya mishi wannan yanayi sai ka ga abin ya yi nuni jama'a fahimta kalli jaki da yadda yake mummunan dabba ko amma da za a canza yanayin shi kuma za ka ga bai dace da ya zama jaki ba ina ba za mu fahimta kaddara ɗauko kan alade a ajiye wa jaki waye ga muni ko to shi ma aladen da za a ɗauko halitta da suran jaki a dawo da shi kanshi shi ma ba zai yi kyau a alada ba ko mun fahimta so Allah ya halicci kowane irin halitta kuma ya sa yadda ya halicce shi na haka yake da kyau so shine allazi khalaqa fasawwa ay ya daidaita halittan wannan halittan yadda ya dace da shi jama'a an gane wannan da kyau ko wallazi qaddara fahada sannan Allah madaukakin sarki shine wanda ya kaddara wa kowane halitta kuma abin da zai rayu a kai shi yasa kowa Allah ya riga ya gama tsari akan yadda yake son ya zama a duniyar nan idan zaka zama dan kasuwa ne to Allah ya riga ya kaddara haka to in ka zo duniyar nan duk abin da aka nemi ka zama in ba dan kasuwan nan ba ba zai dace da kai ba ko kun fahimta jama'a duk yadda mahaifinka yayi yayi ka kai karatu kai injiniyar kai wane ne duk zaka je kai karatun amma kwanan gaba ɗaya ta karatu zaka aje kasuwan nan dai zaka koma ƙarshen al'amari jama'a mun fahimta ko saboda Allah ya riga ya kaddara hakan to fahada to zai datar da kai ka shiru akan wannan abin da Allah ya kaddara ba zai yi abin da Allah ya kaddara maka ka sauya shi ba zai yi wa haka duk yadda kai ka zama an yi wato manomi in Allah ya kaddari zaka zama malami ne mai karantar da addinin musulunci wannan noman sai ka watsar da shi ina fatan jama'a gani shi yasa al'amarin rayuwar nan kowa ya sallama ma abin da Allah ya kaddara mishi kawai amma duk sanda ka matsa wa kanka cewa kai fa baka yarda da tsarin da Allah ya maka ba kai ga abin da kake so ka zama to zaka kare wahala ka kuma ba zaka zama wannan abu ba an samu irin waɗanda zaka ga su sun kwallafa ransu cewa su boko za su yi a bokon ma karatun medicine za su yi ɗalibai da dama abin da ke dan su kenan ko in suna secondary kowa zai ce medicine zai karanta in duk duniyar nan kowa ya karanta medicine za a zauna lafiya kuwa ina fata an fahimta so ɗalibai musamman waɗanda suke karatu a matakin secondary suna samun wato ƙarancin kariya and guidance ba a yi wato tsayawa a nuna musu yaya tsarin rayuwa yake da haka sai ya kwallafa kan shi lallai ilalla medicine zai ya je jarabawa ya jam jam ta kwala shi ya ce sai shekara mai zuwa ya ƙara yin jam ta kwala shi haka zai ta yin jam akwai wanda na san ya yi ta yin jam sai da ya shekara goma don shi sai ya yi medicine kaga jami'a ma har ya ƙetare shi sau ina fata mai ta kuma bai ga abin da Allah ya kaddara mashi yana da basira zai iya zuwa ya koyi wani single honor ya zama ƙwararren malami a wannan fagen amma ya ce a'a shi wai medicine zai kuma duk wanda ya je wa jarabawan medicine din shi kuma sai ya ci amma shi naki ya ya kasa cin nashi ina ba ta fahimta so allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada Allah ya riga kaddara komai jama'a da haka ka ka ka ka sauƙaƙa wa kanka ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace da yi wajen wannan abin nan Allah zai nuna a karaman ka kai kuma na'am malam alaikum assalam wa eh kware da gaske kaddaran shi ba mun ji sha'ayoyin da suka gabata su eh haka kware da gaske ba wani abu da zai zan sabo kuma ko ya zan beyond abin da Allah ya kaddara maka babu shi ina fatan jama'a gani Allah ya ce wallabi akhrajal mar'a Allah nan da aka ce ka girmama sunan shi ka tsarkake shi ka yabe shi shine wanda ya fitar da tsirrai shine almar'a annabatat wazar wato waɗannan ƙwayan hatsi da kuma kayan marmari da sauran abubuwan da suke fitowa na tsoro a cikin ƙasa shi Allah nan shine wanda yake fitar da su jama'an gane wannan da ke ko faj'alahu ghutha'an ahwa sai Allah ya mai da waɗannan tsirran bayan sun gama fitowa ɗin sai kuma su wayi gari su zama ainihin wato yayi gusa'an ka dubi ainihin wato sanda tsirrai ke fitowa suna ba da sha'awa amma ƙarshen al'amari an gama girbi an gama wane ne sai kuma su zama yayi ba wanda yake sha'awar su kuma an tattara su sun zama bola ga nan yadda annabi yake cewa ko yushiku an tattaga alaikum al'umama kama tattaga al'aqla ala qas'atiha sai ce walakin gutha'in ka gutha'i sai shine muhallin shayi kalman gutha shine abinda ruwan ruwan sama mai gudu ya tattaro shi ya zuba shi a bakin hanya wa yake sha'awar shi a lokacin amma ka duba sanda Allah ya halicce shi yana kore shar shine Allah yake cewa gutha'an ahwa wato da can ahwa ne shine idan abu ya kore shar har ya rinka yin duhu saboda koren shi shine kalmar ahwa amma daga baya sai ya dawo ya zama gusa yasa wasu malaman tafsiri suka ce wannan kalmar ahwa to shine ya dace ya zo a farko kafin gusa a din tunda ai sai tsiron ya fito yayi shar ko kafin ya dawo ya zama wannan abun banza abun da ba a sha'awar shi dinnan to shine sai suka ce sai ka kaddara fassarar cewa wallabi akhrajal mar'a ahwa faj'alahu gusa'an ina fatan jama'a an gane sai Allah yake sanu qur'uka fala tansa lalle Musa Allah madaukakin sarki mu za mu karantar da kai wannan littafi da muka saukar maka alqur'ani kenan sannan ba za ka manta komai daga ciki ba abin da ya faru a wannan lokaci sadda malaika jibril yake zuwa yana wato yi wa manzon Allah tilawan wahayi to kafin mala'ika jibril ne gama karantar da manzon Allah alqur'ani sai annabi marma zai fara tilawan ayoyin farko domin kada ya manta su an fahimta ko shine sai Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa a la ta'minini la tuharrik bihi lisanaka lita'jala kai hakuri ka daina gaggawa ai inna alaina jam'ahu wa qur'anahu musu Allah mu ne muke da ikon mu tara maka karatun a zuciyarka da haka ka daina gaggawa ka nazu ka saurari wahayin da ake saukar maka daga nan malaman tarbiyya suka karantar da ɗalibai wani darasi akan cewa duk sanda malami yake karantar da kai ka rinka natsuwa ka daina ainihin wato yin sarraf musamman irin wannan ta'arrujin nan da ɗalibai ke yi malami na karatu ya sarrafo kalma ya jefo wannan ba zai natsu ya ji yaya karatun da ake koya mishi ba to malamai suka ce wannan ladabi ne aka koya manzo Allah domin mu al'umman shi mu ma mu ladabi shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka samu wannan tarbiyyar suka ce idan manzon Allah yana gaba gare su gaba ɗaya sukan yi lifne kamar tsuntsaye ne akan kawunan su ba wanda ma yake motsi irin idan sun suna kanka aka ce kamar kai ya tashi kai ya tashi ya kake ganin nasuwa zaka nan to suka ce haka suke yi a gaban manzon Allah ba wanda yake cewa uffa amma kaga mu abin namu yayi karanci a yau ko eh ana karatu wani ma yana wasa ne da abokin shi wani kuma yana nan shi yana kokarin ma ya sa wa malam abin da zai faɗa ne a bakin shi so duk irin waɗannan ba ladabi ne ba Allah ya sa mu dace Allah ya ce to mu ne za mu ainihin wato karantar da kai karatun ta yadda ba za ka manta shi ba ba wai karfin gudun ɗaukan karatun naka ne zai hana ka mantawa ba shine sanukuriuka falatansa ba za ka manta komai ba sai Allah ya ce illa ma sha Allah sai fa abinda Allah ya so wato al'amarin na Allah ne kuma abinda Allah ya so ya mantar da kai kuma sai ya mantar da kai malamai suka ce hakan kuma ya bayyana a lokacin da manzon Allah wata ran yazo yana sallar la'asar yana cikin karatu ko sallar isha ɗayan su sai ya manta wani aya da ke gaba ina fata fahimta annabi yayye tuno ayar sai abu ya kakai shine da aka idar da sallah annabi ya waiwayo yace wai a masallacin nan babu ubayyu dan ka'ab ne yace ya manzo Allah ina nan wato annabi ya san alaran ma ne kuma ya san karatun annabi da kanshi ya yarda da haddaci yace me yasa baka tayar da ni ba sai ya manzo Allah wane ni na sani ko Allah ya shafe ayan ne yasa baka karanta shi ba ka ga sahabbai yadda suke da ladabi inda kai ne ba da nan da na kai wa annabi gyara ina fatan cewa an gane yace ban sani ba ko Allah ya shafe ayan ne shi yasa ne shiru ni ma ban yi ban yi karbani yace wallahi ba shafe ba mantar da ni akai sallallahu alaihi wa sallam to shine sanukriuka falatansa illa ma sha Allah sai fa abinda Allah ya so sai Allah yace innahu lalle shi Allah ya'lamul jahra wa ma yakhfa shine masanin abin da yake a sarari wanda kowa na iya gani da kuma abin da yake a ɓoye wanda babu wanda yake iya itsilaki a kan shi kama abin da mutum ke riyawa a zuci ko a tunanin shi ko ya keɓe shi kada yake aikatawa sai Allah ya ce wa nuyassiruka lil yusra sannan za mu sauƙaƙa maka hanya mai sauƙi wanda akan ta zaka rayu ba za ka fuskanci tsanani ba dan haka ka natsu ka karɓi wannan sako da Allah yake saukar maka fadhakkir in nafa'ati dhikra Allah ya ce ka rinka tunatarwa ma'ana duk sanda kai ma aka saukar maka da Qur'ani to kai ma ka je ka karantar da waɗanda suke mabiyanka ka karantar da al'umma ka karantar da duniya hakan da zaka yi to zai rinka amfanarwa ina fatan jama'a an gane domin duk sanda aka tunasar da mutum sai ya ji ya tuna wani abu wanda ko da da a san ya san shi a da to yanzu ya manta shi wannan tunasarwar sai an yi amfanar da shi ina fata an gane to Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yin wa'azi kenan ai ka rinka yi wa mutane wa'azi domin wa'azi yana amfanarwa kaga amfanin da yasa kenan yake da kyau mutum ya rinka zuwa inda ake tunatarwa babu yadda kai ma zaka zo inda ake wa'azi ake tunatarwa sai ka ji ka karu da wani abu yadda ka shigo ba haka zaka koma ba ashe kenan tunatarwa na da amfani ko sai Allah ya ce to ka tunatar muddin tunatarwa na da amfani to tabbas tunatarwa na amfani don haka manzo Allah ya tunatar sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce sayadhakkaru man yakhsha kaji fa'idan tunatarwa duk wanda yake mai tsoron Allah a zuciyar shi to zai zai amfani da wannan tunatarwa amma wanda yake shi zuciyar shi ya kekashe ko da munafunci ko da kafirci to ya tajannabuha al-ashqa tsinannan duniya da lahira shi zai rinka gudun wannan tunasarwar ne kaga kenan shi bai ma zo inda zai ji wa'azin ba ballantana ya amfana ma'ana in ya ga ana wa'azi a nan shi sai ya can in ya ga an ce za a yi taron karantarwa a nan shi ba zai zo wajen ba to haka tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tabbatar mishi da cewa duk wani shaki to zai rinka gudun inda kake tunasarwa ne da haka da zaran an shirya za a karantar sai ka ga shi bai yi wajen ba wannan na daga cikin alamomin munafunci shi yasa Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin nashi tafsirin sai da ya kawo wani hadisi a karkashin wannan yace ayan ya sauka ne akan wani mutumin Madina da wani makwabcin shi munafiki wannan munafikin a gidan shi akwai bishiyan dabino sai zan reshen dabinan yana akan katangan wannan wato mutumin madinan nan ne to idan aka yi iska sai ya kakkabo danyin dabino rutaban aka yi zuwa cikin lafazin hadisi sai ya kakkabo a cikin gidan shi da haka shi kuma wannan da shi da iyalan shi sai su tsuntsunta su ci abin da ya sawwaka bayan kwana biyu sai kai labari wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ga abin da ke faruwa yana da makwabci wanda dabinan shi yana kakkaba yana faduwa cikin gidan shi shi da iyalan shi kuma sai su ci to daga baya ne yake tunanin anya ya halatta abin nan da yake ci kuwa shine yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mishi fatawa sai manzo Allah ya ce a je a kira wannan makwabcin nashi da tunanin shi mutumin arziki ne ba san munafiki bane da yazo aka bashi labari cewa to kaji wannan makwabcin naka ga halin da ya samu kanshi ya tabbatar da cewa lallai ƴaƴan dabinanka suna fadawa gidan shi kuma da shi da iyalan shi suna ci dan haka zaka bar mishi tsakani da Allah Allah ya biya ka a gidan aljanna ko kuwa sai ce cabdijan in tsaya har sai an je lahira a biya ni tun anan duniya za a ban kayana ban yadda ba ku ji ba da ya fa sani ba fa daga inda munafincin shi ya bayyana din kenan shi kuma wannan bawa Allah talaka ne idan aka ce a biya sai da abin da zai biya to amma tun da ya faɗa haka ba yadda za a yi sai a biya shi din sai aka fara tunanin to ya za a yi a biya shi nan take sai ga Usman dan Affan sai ya miki yace ya manzo Allah menene yake son a biya shi yace dabinan shi za a biya shi yace to ina da gona guda na dabino gaba ɗaya na bashi a madadin wanda yake fadawa a gidan shi ma ga ƙaryan talauci ina fata an fahimta mana ya je ya mutu ga nan an biya shi to shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa sayadhakkaru man yakhsha aka ce man yakhsha shine Usman wa yatajannabu hal ashqa al ashqa din shaqiyi din shine wannan munafiki ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki yake cewa allazi yasla naral kubra wannan matsiyacin nan to ranan lahira za a saka ya mishi da wuta wadda take babba to anan ne sai malamai suka ce cewa annaral kubra wannan ya nuna akwai annarar sugura kenan akwai babban wuta akwai karama wacce ce babba wacce ce karama suka ce babban ita ce wutar lahira karaman shine azaban da mutum zai shiga tun anan duniya Allah ya kare mu daga azaba sugura da kubra sai Allah ya ce thumma la yamutu fiha wala yahya idan ya shiga wannan babban azaba na wutan jahannama ba zai mutu a ciki ba kuma ba zai rayu ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un azaba bisa azaba kenan kaga da zai mutu to zai je na jin wannan raɗaɗin azaba da jikin shi zai rinka ji haka ne ko ba haka bane to ba zai mutu ba to in bai mutu ba za a bar shi ya rayu rayuwa na jin daɗi sai aka ce wala ya haya kuma ba zai rayuwar jin daɗi ba saboda haka zai wanzu yana cikin dawwaman azaba ne wanda babu mutuwa babu kuma rayuwar jin daɗi Allah ya kiyaye shi yasa za su rinka kira ga mala'ikan da yake tsaron wutar cewa ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kai malik da kake tsaron wutan nan dan girman Allah ka ce wa Allah ya kashe mu mana mu daga wannan azaba sai ya ce da su ne innakum makifuna ai yanzu kuka fara zama a gidan wutan nan ba mutuwa haka za ku ci gaba shan wannan azaba Allah ya kiyaye to anan ne sai malamai suka ce wannan yana nuna cewa ashe duk wanda ya shiga wuta ma damar babu mutuwa babu rayuwa to zai yi zaman dindindin kenan a cikin wutar to ina kuma hukuncin waɗanda Allah ba zai dawamar da su a wuta ba sai aka ce su waɗannan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar yadda zamu zo mu ji hadisin waɗanda su kuma idan Allah ya gama azabtar da su gwargwadon laifin da suka yi gwargwadon abin da Allah ya so ya azabtar da su sai su mace a cikin wutar su mutu muris a cikin wutar sai ya zan gawayin jikinsu ne kawai a gidan wutar to a sadda Allah zai baiwa salihan bayi da annabawa da mala'iku wato daman su zo su ceci waɗanda za a ceta a wuta shine sai a zo a gagawa wakin su waɗannan amma a mace ko kun fahimta jama'a to daga nan sai a cece su a fitar da su to dalilin mutuwan shine domin azaban ya tsaya a inda aka kai amma ba daman fita tun da yanzu ba su samu masu ceton su ba jama'a an fahimta ko amma duk wanda zai dawama to shine la ya mutu fiha wala ya haya Allah ya sa mu dace al-Imam Ibn Kathir ya yi wato kawo hadisi daga al-Imam Ahmad wanda ya fitar ta hanyar sahabi a Uqba dan Amir al-Juhani Allah ya kara mishi yadda yace lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal a'la ko kuma sabbih bismi rabbikal fasabbih bismi rabbikal azim na cikin suratul waqi'a ko yayin da wannan ayan ta sauka qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace da mu ij'aluha fi ruku'ikum wannan shine tasbihin da za ku rinka yi a cikin ruku'u shi yasa kaga in aka yi ruku me tasbihin da ake yi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ina fata an gane shine fasabbih bismi rabbikal azim da aka saukarwa da manzon Allah wannan suran kuwa sai yace falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala sai annabi yace ij'aluha fi sujudikum shi kuma wannan shi za ku rinka yi a cikin sujjada shi yasa me zikirin da ake yi a sujjada subhana rabbiyal a'la ina fata an gani al-imam abu daud da yin wato ibnu maja da sauran malamai su suka fitar da wannan har ila yau imam ahmad ya sake fitar da wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara mushi yadda yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la duk sanda annabi ya karanta wannan aya yace sabbih isma rabbikal a'la Kala sai annabi ya ce, Subhana rabbiyal a'la, sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na maɗaukaki. Da haka jama'a kamar yadda kuka ji muka ambata, duk sanda kai ma ka karanta wannan aya, to ka rinka tsayawa kana cewa Subhana rabbiyal a'la. Jama'a an gane wannan da ke ko? Kamar yadda muka ambata a cikin sallah ne ko ba a waje ko ba a cikin sallah ba. Amma idan a cikin sallah ne, za ka yi shi ne a sirrance. Shine in ka ce sabbi isma rabbikal a'la sai ka sirranta faɗin subhana rabbiyal a'la amma in ba a cikin sallah bane to babu laifi ko da ka bayyana shi amma bayyanawa ta yadda ba zai nuna kamar shi ma aya ne mai zaman kanshi ba ka san wani yanzu sai ya fara cewa to shikenan da ya zo yana cewa sabbi isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la al a'za wanda ya saka wannan ina watan jama'a an gani Allah ya sa mu dace dan haka al'imamu ibn kafirin ya ƙara fitar da wani riwaya ta hanyar aliyu ɗan abi talibin shi ma duk sanda ya karanta sabbi isma rabbikal ala sai ya ce subhana rabbiyal ala kaga kenan ya nuna annabi ya sunnanta musu yin haka su ma sai suka raya shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa mu dace har ila yau al-imamu ibn jarir at-tabari shi ma ya fitar da ainihin wato fassara daga abdullahi dan abbas ya ce, Kana iza ƙara'a, idan ya karanta wannan aya, sabbi isma rabbikal ala ya ƙulu shi ma sai ya ce, Subhana rabbiyal ala. Kaga ba sahabi ɗaya ke ne yake wannan abun ba, sahabbai duk sun ɗauka sun raka yin aiki da shi. Wannan ya tabbatar da cewa abu ne da za a ci gaba da aiki da shi ila yau mutti. Sannan wa iza ƙara'a, har ila yau idan Abdullahi ɗan Abbas ya karanta ayar ƙarshe cikin suratul Qiyama, suratu la uqsimu bi yawmil qiyama ko fa'ata ala akhiriha in yazo karshen ayan inda Allah yake cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta yaqulu sai yace subhanaka wa bala shi ma ya tabbata manzon Allah yakan yin haka shi ma idan annabi yazo ayan karshe a cikin suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai annabi yace subhanaka wa bala ko fa bala wa qala qatada al-imamu qatada shi ma yake cewa wannan aya da Allah yake cewa sabbih isma rabbikal a'la yace zukira lana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza qara'aha qala an ba mu labari cewa idan annabi ya karanta wannan aya yakan cewa subhana rabbiyal a'la kaga dai wannan yana ƙara tabbatar da cewa lalle fadin tasbihin a lokacin da ka karanta wannan ayan to shine kai kai aiki da umarnin da Allah ya bada kenan tunda Allah ne yace sabbih ka tsarkake bismi rabbikal a'la da sunan ubangijinka an yi wato madaukaki to sai Allah ya ci gaba da cewa alladhi khalaqa fasawwa malam yace ay khalaqal khaliqa Allah shine wanda ya halicci halittu baki daya وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات sai Allah kuma ya daidaita kowane mahaliki irin yadda ya dace da shi haka Allah ya yi shi kuma an fahimta shi yasa ka duka komai to ya zauna a mazaunin shi akuya yadda Allah ya yi shi akuyan nan haka ya dace da shi tinkiya kuma yadda Allah ya yi ta tinkiyar nan ita ma haka ya dace da ita ina fata an fahimta jama'a gashi sai kawo ayoyi ya istishhadi da wannan cewa wallazi qaddara fahada Allah shine wanda ya kaddara wa kowane halitta abinda wannan halitta yake gudanuwa akai qala mujahidun al-imam mujahid yace hada al-insana lish-shaqawa was-sa'ada Allah madaukakin sarki ya kaddara wa dan adam akwai waɗanda suke masu rabauta duniya da lahira kamar yadda yake akwai masu ainihin wato a tsiya duniya da lahira duk wanda yake mai rabo za ka ga a nan duniya sai Allah ya dakatar da shi da aikin mutane na gari sai ka ga shi ne wato biyayyan Allah salloli girmama iyaye ainihin wato ziyarar yan uwa duk wani abu na kirki sai ka ga yana aikatawa sannan wanda yake tsinan nan duniya da lahira kuwa shi a nan duniya sai ka ga yana aiki irin na matsiyata Allah ya kiyaye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana ya dawo daga makabartar baqi'a kamar yadda sahabi Abu Huraira in ban mata bai ba da labari yace sai manzon Allah ya zo da littattafai guda biyu a hannun shi ya fito ne ta bangaren wato ta nahiyar makabatar bakiya manzon Allah sai ya ga sahabbai cewa kun ga littattafan nan da nike dauke da su wannan na hannun dama na to sunayen duk waɗanda za su shiga aljanna ne tun daga farkon halitta har ƙarshe ke ci wannan na hannun hagu kuma to su ne sunaye waɗanda za su shiga wuta su ma tun daga farkon halitta har ƙarshe sahabbai na jin haka suka ce haka aka yi ya manzan Allah annabi ya ce tabbas haka abin yake suka ce idan fa nattaki shikenan kowanne mu ya koma ya kwanta kada wanda ya ƙara yin wani aiki dan in dai sunanka na nan ya riga ya tabbata kuma ba za a cire ba in sunanka na can shi ma ya riga ya tabbata ba za a cire ba kowa ya je ya dogara kawai inda ya ga kanshi na Allah ya kaddara mushi sai manzo Allah ya ce bala al'amarin ba haka yake ba i'malu kowa ya ci gaba da aiki fa kullum muyassarun ala ma khuliqa la kowa zai samu saukin abin da aka halitta shi akan shi shi yasa idan kai dan aljanna ne sai kaga aikin yan aljanna baka jin wahalar yin shi yanzu dubi sallah jama'a da yake aikin yan aljanna ne duk sanda baka yi wani sallah ba kana jin natsuwa ba fa wanda ya buge ka ba ba wanda ya zo ya tambaye ka amma kai da kanka sai ka ji kai hankali na bai kwanta ba da ka zauna nan sai ka ji kamar ana tsungulinka lafiya sai ka ce wallahi bai sallar la'asar bane har yanzu ka ga yadda duk muka zauna din nan kowa yana suko in akwai wanda bai yi la'asar ba ba zai ji wannan nasuwa ba wa alaman cewa sunanka na cikin sunayen aljanna ke insha Allah jama'a mun fahimta ko amma wanda ya ga aikin matsiyata yake na san mai da zuciya to shi kuma alaman yana can kenan Allah ya tsare mu shi yasa wasa da sallah sai ya ji shi baya jin wani abu yanzu akwai wanda ya manta yaushe rabon shi da ya sallah kuma musulmi ne amma aka ce mai yaushe rabon ka da kai sallah zai da cap dijam tun shaidan na dan kauye wato shi ba ruwan shi da sallah kuma baya jin damuwa to Allah ya kiyaye dan haka duk wanda ya ji waɗannan bayanai ma damar ba kana son sunan ka ya tabbata a can ba sai kai marmaza ka zo ka gyara kuma kai ma ka kama hanyar mutane na gari jama'a an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka allabi a kaddara fahada Allah shine wanda ya kaddara duk abin da kowa yake a kai sai kuma ya shiryar da shi akan abin nan da aka kaddara mushi ina fata an gane sai Allah yake cewa wallabi akhrajal mar'a Allah shine wanda yake fitar da almar'a sai ce ai min jami'i sunufin nabatat wa zuru duk wani nau'in abin da yake tsirowa daga ƙasa to shi ne in aka tattara su sai a ce musu almar'a an fahimta ko Allah shi ne yadda yake fitar da waɗannan tsirrai da ainihin wato sauran kayan da suke fita daga ƙasa faj'alahu gusa'an ahwa sai Allah ya maishe shi kuma abinda ba a sha'awar shi ƙarshen al'amari bayan ya gama ba da sha'awa ka dubi lokacin da yabanya ke haɓaka a gonaki kaga ko ina yana baka sha'awa amma daga sadda damuna ya faɗi aka ce maka duk sun bushe sai kaga ba su kuma baka wannan sha'awa ina fata an gane qala ibn abbas Abdullahi ibn Abbas ya fassara wannan da cewa hashiman mutaghayyiran ka gani ko su dawo su bushe su sauya yanayi su dawo kuma ya zan ba su da wannan ɗaukan ido da suke da shi a da haka malamai ainihin wato dai suka ainihin bayyana fassarar wannan aya sai Allah ya ci gaba da cewa sanu kure uka za mu karantar da kai kaga da wa ake yi a nan ayya muhammad ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala tansa sannan muka karantar da kai ba za ka manta komai a cikin alkur'anin ba mala yace hada ikhbarun min Allah ta'ala wa wa'dun minhu lahu wannan labari ne Allah yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma alƙawari da Allah yake wa manzon Allah akan cewa lallai duk abin da aka karantar da shi ba zai manta ba sai Allah yayi istithna'i cewa illa ma sha Allah amma dan kaka dauka cewa iko ya koma kanka a'a har yanzu iko na hannun Allah sai fa abin da Allah ya so so nawa zaka ga wani lokacin ka san wani abu sani wanda yake farar sani amma bayan ɗan lokaci sai a nemi wannan abin ka kawo shi ya gagara ka manta na fata an gane Allah ya sa mu dace gashi ma da yake cewa Allah ya ci gaba da faɗin cewa innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa ay ya'lamu ma yajharu bihi al-ibad Allah masani ne game da abin da bawa ke bayyanawa na ayyuka wa ma ya faunahu min akwali da kuma abubuwan da suke ɓoyewa na zantukansu maganan ciki da maganan zuci ko wa af'alihim da abubuwan da suke aikatawa a ɓoye na ayyuka la yakhfa alaihim min dalika shay shi Allah ba abin da yake ɓoyuwa gare shi komai a bayyane yake ga Allah madaukakin sarki wa qauluhu ta'ala sai Allah ya ci gaba da cewa wa nuyassiruka lil yusra ai nashalu alayka af'al al khair za mu sauƙaƙa maka duk wani aikin alkhairi wa aqwali da kuma duk wani zance na alkhairi shi annabi zai ji sauƙi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ainihin wato samun sauƙi wajen ya faɗi magana mummuna ga mutane annabi baya faɗin mummunan magana saboda ba abu ne mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaga hannu ya daki wani duka na zalunci ba saboda aiki ne mai wahala gare shi amma duk wani zance mai daɗi karantarwa alkur'ani sai annabi je yana samun saukin yin shi duk wani aiki mai sauki mai kyau shi annabi yake aikatawa shi yasa Anas dan Malik aka bada labari cewa duk tsawon shekara goma da yiman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba wato daga murya ya aini wato kyara abin da ya aikata ba ballantana ya daga hannu ya buge shi kayan aka hada ka da yaro yanzu kafin sakon goma kama ke shi ina fata an fahimta to duk wanda ya ga wato aikin mugunta ya ji mashi sauki to akwai matsala kenan Allah ya kiyaye wa nashra'u laka shar'an sahla samha sannan zamu shar'anta maka wani shari'a wanda yake mai sauki wanda bai da wahala a cikin shi mustaqiman adlan wanda yake tsayayye kuma wanda yake da adalci la wijaja fihi wala haraj wala usr babu karkata a cikin wannan shari'a babu ainihin wato tsanani a ciki sannan babu ainihin wato wahala a cikin addinin manzon Allah jama'a ka ji sirri kenan daga cikin sirrin da zai rinka nuna maka ka gane cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza kuma a ƙara bincike duk sanda kaga an kawo maka wani ibada mai wahala ko to alaman cewa ba na annabi bane a ce wai wani sallah ce zaka rinka yi duk watan Ramadan raka'a dubu fatiha dubu sallama dubu kai anya wannan daga annabi ne kuwa na manzo Allah sai kaji an ce bai taba wuce raka 11 ba a dare sai kaji kaji sauki ina fata an gane ga ba wahala ga ga lada mai yawa amma wancan ga wahala ga kuma azaba dan haka addinin manzo Allah mai sauki ne duk inda kaji an ce wai ka rinka wani ibada kana dukan kirji har sai ka suma kace anya wannan na manzo Allah ne kuwa shi manzo Allah an ce kayi ne a zaune kana cikin hayyacinka kuma kayi gurgurdan abin da zaka iya yi shi yasa duk zikirorin manzon Allah bai taba ba da cewa ai zikiri sama da ɗari a lokaci ɗaya ba duk wani zikiri ba in dai na manzon Allah ne annabi bai taba cewa ai zikiri kaza sama da sau ɗari ba in ko za a yi sama da ɗari to annabi ba zai baka iyaka ba sai dai annabi ya ce ka yawaita yi kawai dan haka ka zaɓi gwargwadon abin da za ka yi ba ma sai ka kirga ba shi Allah da kake maka zai kirga maka kuma ba zai tawaye maka ladanka ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko to alaman addinin manzon Allah kenan samhan yusran sannan ba ba usur a cikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wa nuyassiruka lil yusra dan haka fadhakkir in nafa'ati dhikra ka ainihin wato wa'azantar ay dhakkir haythu tanfa'u tadhkir ka je ka karantar ka tunasar da al'umma amma inda zaka karantar ka tunasar inda tunasarwan zai yi amfani ne wannan kuma wani ladabi aka koya wa al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman cikin su duk inda za su yi wa'azi to ya zama inda wa'azi zai amfana ne ba wai ka je ka rinka yin wa'azi a inda ba za a saurare ka ba jama'a an fahimta wannan da kyau ko ma'ana ga al'umma sun taru a masallaci baka zo ka tunasar da su ba sai ka ce wai kai inda ake zuwa gidan zina nan zaka je ka ja musu ayan wala taqrabu zina kana ganin nonuwa a tsaitsaye kana cewa ai na zo wa'azi ne na zo anya wa'azi ka zo yi kuwa ina ba ta fahimta amma bai sha duka ba dan yarin jaye shi shi ma ina fatan jama'a an fahimta Allah ya kiyaye dan haka ka karantar ka tunasar a inda tunasarwan zai yi amfani abinda aka cewa manzon Allah kenan shi da kanshi gashi ma da yake cewa wa min hahuna daga wannan ayar yu'khadhu al-adab fi nashr al-ilm daga nan zamu koyi ladabi wajen karantar da ilimi ashe ba ko ina ne malami zai ce zai je karantar da ilimi ba a inda za a ci moriyar wannan ilimin na ake son karantar da shi jama'a fahimta ko fala yad'ahu inda ghairi ahlihi kun gani ko kakka je kai ta zubar da ilimi a inda ba ma abuta ilimi bane ba ma sa son su saurara dan ko sun ji ba za su aiki da shi ba to ba a son ka je ka bata lokacin ka a wajen kama qala amir kama qala amirul mu'minin ali radiyallahu anhu kamar yadda aliyu dan abi talib shugaban mu'mini Allah ya kara mishi yadda yake cewa ma anta bi muhaddith qauman hadithan la tablughahu uqulahu kada ka je kana karantar da al'umma karatun da hankalinsu ba zai dauka ba jama'a an fahimta ko ka dauka misali yadda muka zo nan muna son mu ji wa'azi a karantar da mu abin da zai sa mu tsoron Allah mu gyara addinin mu mu mutu mu je aljanna ko shine abin da ya kawo mu nan sai wani ya zo ya fara mana li'irabi a nan yana cewa kun ga fa'ili to idan aka yi min nasaba to mansubi zai dauka da Allah ya gane wannan magana yau to matsalan da wasu ustazai suke samu kenan an zo ne ana sa a yi ma mutane wa'azi sai ka zo kai ta musul irabi kana cewa wannan ayan malaman basara a cikin nahawiyyun sun ce sam ba zai taba daukan harfin jarri ba me muka karu da wannan da Allah kai mana wa'azi Allah yake annabi ya ce mu fa'idantu ka daina barkatar da ilimin ka inda ba zai yi amfani ba jama'a mun fahimta ko Allah ya sa mu dace amma ka je ka saurari gidajen rediyoyi za a sa ustazu minti 30 inna lillahi وإنا إليه راجعون jama'a an fahimta ko a cikin ɗan mintuna talatin da aka ba malami ya wa'azi a gidan rediyo sai ya ci minti ashirin da takwas yana li'irabin aya turala ina amfani abin da ya yi kenan ina fata an gane allah ya kiyaye don haka jama'a ka karantar a inda karantarwan zai yi amfani abin da allah ya ce wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan da haka kun ji aliyu dan abi talib yake cewa ka rinka karantar da al'umma karatun da hankalinsu zai ɗauka. Illa kana fitnatan li ba'dahum in ko ka karantar da su karatun da hankalinsu ba zai ɗauka ba to abin zai zama fitina ne ga wasu su dan ba za su karu da komai ba wa qala a wani wajen kuma yake cewa haddithin nasa bima ya'rifun ka koya wa mutane abin da za su iya fahimta atuhibbuna an yukaddiba Allah wa rasula idan kuka karantar da su karatun da yafi karfin kwakwalwansu ta za su zo su karyata Allah su karyata manzan Allah saboda karatun da kuke musu ba muhallin shi bane misali yanzu kaman kai ne a dauke ka a kai ka wajen wasu mutane da suka sababbin musulunta ana son ka dan koya musu yadda ake alwala ka dan fara koya musu karatun Fatiha kana koya musu yadda ake kabbara da makamantansu sai ka je kana musu karatun cewa yana daga cikin sunna yin sallah da takalmi sallan ma ban san shi ba tukuna ka zo ka kawo musu batun yin sallah da yakalli kaga wannan ruda su zaka yi ina fatan jama'a an gani Allah ya kiyaye ko kuma ka zo kana cewa kun ga fatawan cewa a ci naman doki to malaman mazhabobi sun saba malikiya sun ce halal shafi'iyya sun ce maka su ba su ma san me shafi'iyyan ma da malikiyan ba me suke so yanzu a ya ake sallah raka'a nawa ake yi azhar raka'a nawa ake yi la'asar shine atuhibuna yukadibu Allah wa rasula Allah ya sa mu dace sai Allah ya ci gaba da cewa wata sayar da kyaru man yaksha wa ya tajannabu hal ashqa idan ka karantar da al'umma abinda zai wazantar da su zai karar da su a inda ya dace to duk wanda yake da tsoron Allah a zuciyar shi to zai kusanto ya saurare ka kuma ya aiki da abin da kake cewa amma duk wanda yake wato da kekashewa a zuciyar shi babu tsoron Allah a zuciyar to shi zai nisance ka ne ya kaurace maka yana sa hannu a kunne yana toshewa kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka rinka yi ko ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara haka suka rinka yi Allah ya kiyaye ai sayatta'izu bima tablughahu ya Muhammad man qalbahu yakhsha Allah duk wanda zuciyar shi akwai tsoron Allah to zai amfanu da wa'azin da kake karantarwa wa ya'lamu annahu mulaqihi kuma ya san cewa zai haɗu da Allah wata ran dan haka ba zai yi wa wannan aya taurin kai ba amma wanda ba tsoron Allah zuciyar shi fa wa yatajannabuha al-ashqa shi ko al-ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wala yahya duk wanda yake ba tsoron Allah a zuciyar shi to shi baya jin wa'azi ina fatan jama'a an gane ma'ana shi ko kai wa'azin ma ba zai saurara ba Allah ya kiyaye to irin waɗannan mutane Allah ya ce su ne waɗanda za a saka su a wuta babban wuta naral kubra wanda a cikin wannan wutan ba za su mutu ba kuma ba za su rayu ba ai la ya mutu fa yastariha kaga da za su mutu sai a ce sun huta ko to ba za su mutu ba balle su huta wala yahya hayatan tan tanfa'uhu bal hiya mudirra alayhi sannan ba zai yi rayuwa rayuwa na natsuwa ba wanda zai ji dadin rayuwar nan ba a rayuwa zai rika yi a gidan wutan na kunci da tsanani Allah ya tsare la'anna بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب domin rashin mutuwan shi da haka ne zai rinka jin raɗaɗin azaban wuta ina fata an gani wa anwa'in nikal da kuma nau'o'in wato irin tankila bala'in da ke gidan wutar Allah madaukakin sarki ya tsare shi yasa Imam Ahmad ya fitar da hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inji sahabi Abu Sa'id al-Khudri yake cewa amma ahlun nari alladina hum ahluha la yamutuna wa la yahyau yan wuta waɗanda su ne mazauna gidan wuta jinjinjin to su ne ba za su mutu ba kuma ba za su rayu ba a gidan wuta sai dai waɗanda Allah madaukakin sarki zai fitar da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amma unasu yuridu Allahu bihimur rahma amma yan wutan da Allah ya nufi ya musu rahama bayan azaba fayumituhum finnari sai Allah ya kashe su a gidan wutan kaga sanda suka mutu sun daina jin wannan radadin an fahimta ko fa yadkhulu alaihim ash-shufa'a wadanda za su ceto sai su zo su same su a gidan wutan a marmace to shine annabi yace idan aka kwaso su aka fito da su sai a kai su wani ruwa a gidan aljanna da ake kira ma'ul haya ruwan da yake dawowa da rayuwa kuna fahimta jama'a فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم sai mutum ya zo ya ɗauki wanda zai taimakawa a gidan wutan domin Allah zai bar wasu ragowar alamu wanda wuta ba zai iya ƙone shi ba don in ba haka ba mutum da ya riga ya ƙone ya zama gawayi ya za ka gane shi kuma ƙa'ida shi ne Allah zai ce ku shiga duk waɗanda kuka gane su daga cikin waɗanda kuke tunanin kuna tare da su a nan duniya wajen ibada da sauransu ku fitar da su abinda Allah zai ce kenan shine manzo Allah ya ce duk jikin su wuta zai kone shi banda gabobin sujada kaga alamomi da za a gane kenan da an ga gawon mutum ya kone kurmus amma ga wajen sujada yana dan haske hasken sujada ko sai a ce wannan kamar yana sallah fito da shi ja gaba shike na sai a ja gaba sha Allahu akbar Allah ka tsare mu daga shiga wuta wato duk wanda ya shiga wuta ya kaskanta wallahi jama'a ya wulakanta Allah ya kiyaye to gashi fa ya akuza ar-rajulu ansarahu sai mutum ya dauko wanda zai taimakawa fa yambutahu sai a je a kukkugo da su kuma sai a sabanta musu halitta an fahimta ko aw qala annabi a wani riwaya yake cewa yumbituna fi nahril haya kun gani ko sai a je a kukkugar da halittar su ana zuwa sai a watsa su a cikin wannan teku kamar an watsa wa masara taki sai su rinka fitowa kawai suna fita suna fita aw qala al hayatu ko annabi yace ruwan rayuwa da yake dawowa da rayuwa aw qala alhayawanan alhayawan aw qala nahrul janna duka waɗannan suna kenan da aka kira wannan ainihin wato menene teku inda ko kuma rafi ko kuma wani waje korama haka inda za a je a zuba su bayan butuna nabatal habba kun ji ko annabi yace sai su rinka sabantuwa kamar yadda kwaya yake fitar da sabon wato a ganye a lokacin da yake so an gane wannan da ke ko haka za su sake dawowa su sabantu fi hamili sai annabi ya sifanta da wasu irin tsuro wanda suke fita a gefen teku wanda da zaran sun samu ainihin wato danshin ruwa sai ga kawai suna toho haka to haka za su rinka fitowa su dawo halitta sabbi qala wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ama tarawna shajara takunu khadra ba ku ganin yadda bishiyoyi a lokacin da ruwa ya sauka a kansu suke zamowa koriya shar thumma takunu safra bayan sun gama wannan kwarran sai su dawo su koma ruwan daurawa an fahimta ko su koma wannan koren ya dauke bayan babu ruwa da abinci kenan ko أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء قال قال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية الله أكبر daga cikin waɗanda suka ji wannan karatu daga manzan Allah suka ce kai manzan Allah ya san karatu kai ka ce manzan Allah wani wato mutumin ƙauye ne wanda yake rayuwa a bakin teku yake ga yadda tsirrai ke kukugowa ka ji yadda annabi ke karantar da su wato botany the science of plants ina fata an gane amma ba annabi ba manomi bane bai taba yin noma ba misali amma ya san yadda karatun yake daga nan za ka gane karatun shi wahayi ne kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki ya samu dace to bayan waɗannan ayoyi sai Allah madaukakin sarki ya dawo da bayani akan bayinsa masu imani waɗanda su kuma suna da sakamako kyakkyawa Allah ya ce qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allah madaukakin sarki ce qad aflaha man tazakka hakika duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da rabo to shine zai zama daga cikin waɗanda za su rabauta wane ne wannan shine wanda yake tsarkake zuciyar shi a wasu fassarori kamar yadda zamu zo mu ji su ne waɗanda suke ba da zakkan dukiyarsu idan dukiyar ta kai nisabi za su fitar da ainihin wato zakka a ciki in bai kai nisabi ba wato dukiyan da suke da shi bai kai adadin da za su fitar da zakka ba fanan kuma za su rinka cire sadaka suna badawa to daga nan ne za mu zo mu tattauna bayani game da zakkan kono wanda wasu malamai sun ce wannan ayan to shi yake magana akai shi yasa Allah ya ce wa zakara asma rabbihi fa salla bayan ya bada wannan zakkan konan sannan ya ambaci sunan Allah ta hanyar tasbihi da yake yi lokacin da zai je masallacin idi yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ba su ne tasbihi da ake yi ba to shine wa zakara asma rabbi da ya isa filin idi kuma sai me fa salla sai salla to duk wanda ya hada waɗannan abubuwan nan guda uku qad aflaha ya rabauta shi yasa malamai suka ce fitar da zakkan kono to wajibi ne akan kowa musamman duk wanda yake son ya zama daga cikin waɗanda suka rabauta ɗin za mu zo mu ji sai fa wanda ba shi da hali don aka ce wanda bai da hali waye bai da hali duk za mu zo mu ji bayani a kansu Allah ya ce bal waɗanda suka ƙi yin waɗannan abubuwan tuksiruna alhayatar duniya rayuwar duniya ne suka bari ya ruɗe su suna ganin wai dan sun basu ba da ɗan wannan mudunnabi na kayan abinci ba suna ganin wannan zai sa abincinsu ba zai ƙare ba wannan yana tabbatar da za ka samu abinci har shekara ya zagayo a ce ka ba da rabon da Allah ya ce ka ba da na sadaka kawai ina fata an gane wayanka ba shi yake samar maka ba shine Allah ya ce abin da yasa suke kin wato rabautuwa shine rayuwar duniya suka bari ya rufe musu ido amma Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa rayuwar lahira kuma ya fiye musu alkhairi kuma shine mai wanzuwa wannan na duniya temporary ne wallahi komai dare dadewa zai kare in bai kare ba kai zaka kare ka batta to dan bai zaka bari ya rude ka jama'a an gano wannan da kyau ko sai Allah ya ce inna hadha la fi suhufil ula duk waɗannan bayanai da ka ji a cikin wannan suran to ya zo fa a littattafan annabawan da suka zo kafin manzon Allah malamai suka ce wannan suratul a'la din nan to akwai makamancin wannan suran a cikin littattafan da suka zo a cikin annabawan da suka gabata waɗanne annabawa ne waɗanne littattafai sai Allah ya ce sufi ibrahima wa musa ya zo a cikin littafin annabi ibrahim ya zo a cikin littafin annabi musa za mu zo mu ji bayanai game da waɗannan insha Allah idan Allah ya kai mu darasin gobe saboda ƙurewar lokaci za mu saurara a nan insha Allah muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am Allah ya sa